أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بدأ تفسير سورة الأعراف وانت في جواتها على صلاتي ومعاد الحكومة a nan garin jama'a cikin jihar yobe yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba a daga a inda muka tsaya a wani misali da ke gani da ilimi ya ayyuhan الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته والتكريم والتدعي لعلكم تهتدون har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da yi mana bayani a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan ayoyi ayata muka gama fassararta cikin kwanakin nan guda uku da kuma ita wannan aya to sun tattare duk abin da ake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yake so ya san manzan Allah to ya ji wa'annan ayoyi guda biyu da ta'ammuli da tadabburi Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi ya bayyana shi dafilla dalla dalla cikin su to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayani domin idan ya karasa bayani zai dawo mana da tarihin annabi Musa alaihi salam a bisa hikima da usulubi na Qur'ani ba a ɗaukar abu bai ɗaya ana tafiya saboda kar a samu ta'ama da malal kosawa to shi ne idan aka sako bayani to ana tafiya ana tafiya akwai abin da ake ce ma a takallufi sai a yi takallufi a saki wannan bayani inda ake ba zata sai a shiga wani bayani sannan kuma sai a ƙara dawo kan wancan bayani saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yana ba mu bayani akan annabi Musa alaihi salatu wassalam sai da ba mu zata ya dawo cikin bayani da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addu'o'in da Annabi Musa alaihi salam yake yi kullana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna inna hudna ilayhi qala azabi usihi bihi man asha wa rahmatuhu wasi'at kull shay fasa'atuha lilladhina yattaquna sai ya tarihi da Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace kul ya ayyuhan nas wannan kulfin sirrunta a cikin qur'ani Allah subhanahu wataala yana so ya nuna cewa manzon Allah shine wasiya tsakaninsa da dukkan abubuwan hadisi maimakon Allah ya faɗi abin sai ya ce wa manzon Allah kai ka gaya mu sai ka gaya to domin haka ne wannan kullum yake shigowa domin menene ya nuna cewa babu wani saƙo ko wata ni'ima ko wata rahama ta Allah wacce za ta isa gun wani halitta cikin halittunsa face ta wasiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل إني أمرت أن أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أتقول هو الله قل إن صلاتي ونسكي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومماتي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليش قل قل قل قل هو الله أحد duk wannan yana nuna cewa babu wani abin da za ka samu a duniya ita gunka sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ne ma'aiki ya ne salatu da salatu ta cewa inna mallahu al-mu'ti wa ana al-qasim wannan sunan nashi al-qasim yana nuna cewa ni'imomin Allah rahamar Allah na isa gun dukkan halittu ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce qul ya ayyuhan nas dan ya ayyuhan nas kuma yana nuna maka shumuli da umumi risala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sauran annabawa ana iyakance musu da manzanta annabi ne na wani area ban da wani area saboda haka ne sauran annaba ba sa cewa ya ayyuhan nasu sai dai su ce ya kaumi ya kaumi suke cewa wai la madiyana aqamu shu'aiba faqala ya qaumi wai la samud aqamu salihah فقال يا قوم اعبدوا الله حتى وإلى عاد أقاموا جودا قال يا قوم اعبدوا الله إذ يا قوم سكتوا يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله إن تركته حكم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أما من الله صلى الله عليه وسلم الله يكفي مساء أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وأن أنذر القوم ما كما أكت أن أنذر قومك الذي نوح ثم أن أنذر الناس الناس جبا أيتنا تقول هذا يا أيها الناس انتظروا a wurare goma sha bakwai a cikin alkur'ani mai girma wannan ya yi nasu yana nuna cewa manzo shumulin umumin risala da manzanta yake dauke da zuwa kowa ya yi nasu kudu rabbakum allazi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون حتى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وتنجيك ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل حتى ليس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم haka irin su su goma sha bakwai ne a cikin Qur'ani da kunzukan duka suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon kowa ne domin haka ne risalarsa ta zamanto tana da shi har Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau shina a da ba'athna fi kulli qaryatin nadira shi ne yayi manzaku inni rasulullahi ilaykum jami'an tafiya muku ya ku mutane gaba ɗayan ku ni manzan Allah ne ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan gaba ɗayan ku a nan an ce anna wani lokaci da aka ce anna jam'i ne na insa insa insan din nan ana cewa insan insiyu insiyu kamar da za a ce jiniyu za a ce jinsu kamar da ake cewa jinsu za a ce na anna wanda asalin wannan lafazi yakan iya ɗaukar mutane ma'ana bashin yake ɗauka ana nufin ɗan adam mala'ika baya aljani baya asalin wannan da amma da wata ma'anarsa da take da ita da tsiya wanda wajen ta'ammuli za ta gane da tafakkuri ne duk wanda ya an tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ilmi abin da ake ce ma a asalin ma'anar ka shi ne wanda ba ka tsari tsari da shi za ka iya zama ku ɗaya za ka iya rayuwa da shi ɗaya wannan suna cewa amurin ne ne misali shi halitta na ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta yadda kowane irin halitta zai iya nutsuwa da wannan halitta ya rayu yanzu yadda kai dan adam in aka sa ka cikin aljihu ka tabbatar da yawan na aljihu hankalin da wani ba za ta yi jari cikin ka na kai na da jari dai wannan ba aljihu na mana to shi kuma aljanni inda zai zo ya rayu cikin mutane sai da rayu hali saboda ku mutane kinsu shi kuma ba ba kinsu ba ne wannan shi ne asalin ma'anar insu wanda halittu na nutsuwa su samu kurciyar anke hankali samu ina ina shi ne a samu kurciyar hankali saboda aka ittikakin insu da ke asalin wannan kalma kwanaka ina jikin da shi ne ihari jihad ko wahasha aka ce wahasha kamar cewa ta zauna cikin wasu mutane da hankalinta baya iya kwanciya to ma'ana shi dan adam hadisa ne wanda dabbobi aljanu mala'iku halittu za su na cikanya da wannan halitta turayi hankalin su kwanci sabanin shi dan adam kuma to in fahimci cikin jinsin iri a ba'a cikin wani jinsi baya jin ruwa da kwanciyar hankali saboda haka kawo da shi ai kafi ne daga kalima ta ina ba daga kalimar misliya ba kamar yadda wanda shi ne ya daga kalimar ina shi aka ciro insu insu hanafi Allah daga nan ne aka dauko to in aka duba asalin wannan kalma to za ka ga duniyar da ya ansa kiran manzan Allah da gaskanta risalar manzan Allah yana da ina yana da ne yana da wani lokacin da za a iya zama ko a me yasa a nan misali in ka je iyo ko wani da inda in ka waiwaya dubban mutane a kewaye da ke kakari hankali da baya zuciya me yasa saboda ba mu ba su nan ta kira musa Allah in ka je jinki da ba misali misali ko da Pakistan ka je ko ka je Malaysia ko Indonesia kai bakin musulmi amma ta wurwaya za su ga dukkan wurin da suke ke wani da ke farare amma in kaga suna sarra hankali da zai wata cewa ai to da wannan za ka gane cewa idan aka ce ya aiki annabi duk da lafazin annabi a kan yana duba bashar da ɗan adam to zai shigar da su wani mutumin da ya ansa kiran manzo Allah أو مؤذن يقوم ملائكة يقوم يقوم هو في الإيمان في إيجاد المحكمة Hindi a lokacin da aka haɗa da wata kalma, da tabi'a ce ta larabci, akwai kalmar da take ba da ma'ana na shuru. Amma lokacin da aka aka haɗa ta da wata kalmar da take ɗaukar ma'anarta, ita da ita ɗin sai ta dawo ma'anarta ta ta na kare. Akwai wannan, misali take ya ayyuhan nasu jinnu za su yi wasu. amma lokacin da kake ya ma'asharar jini wa insu inda ka faɗi jini da a insu din babu ma'anar jini an gane a insu babu ma'anar jini don ne an amfani kamar wannan ne kamar da su kai ayoyi suna magana in suke magana a kan imani to cikin lafazin imani musulunci ya kan kowa amma idan aka hada imani da musulunci kowanne ya tsaya a ma'anarsa misali ya yi wa jami'a ta kullaha aka tukashi wa la ta musulna illa wa alkum musulmina farko an ce ya yi wa jami'a amanu aka zo aka ce illa wa alkum musulmina ko in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina in aka ji imani da musulunci kowanne su ke da wani amanarsa amma idan ba a faɗe su duka ba aka ce kawai da ayi wallafi na amu ba a taɓa samun muminin da ba cikin ma'anar imani ma'anar islam sai da shigo shi to kamar wannan saboda haka a lura da wannan kaya a kabi'a ta kalmomin larabci to saboda haka ne da yake ya ayi hannan din sai yake inni rasul inni rasulullahi ilaykum jami'an wannan jami'a sun zai nuna maka cewa annasu sun anan ba kawai ana nufin mutane ba ana nufin kawai mutane saboda ayoyin ta da dalilai da yawa wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa tabaraka allazi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira liyakuna nadhira lil-'alamin ya zama manzo ne da dukkan alam dukkan halittu gaba daya to shi ne in ni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzo Allah ne zuwa gare ku gaba daya ba kamar sauran annabawa ba ne aka aka keɓance musu da jama'a a ce wane kai annabi wa'annan jama'a ko aka ware musu da gare su wane sai annabin gari ka bani shi sa Allah yake gaya wa manzo irin gasan da yake yake cewa walau shi na da ba'athna fi kulli qaryatin nabiyya da mun so a zamanin ka za mu da da nabi za mu da da rasulun da ne ne dauke da sakon manzo cikin kowace alkhairi misali Allah ya fi zamanin manzo Allah a Makka akwai manzo a Ta'if akwai manzo a ce a Oman akwai manzo a Yemen akwai manzo a Madina amma zai zo bayani zai zo ma yadda Allah la ilaha illallah a cikin ubudiyya ta bayan da abokin tarayya haka manzon Allah da sunan jantin a bayan da abokin ma'ana ba zai yi manzantansa an laftarsa da haɗa wata manzanta da wata annabta da ba ba. Sabanin sauran annabawa Musa da zamanin annabi Musa ya annabi Haruna. Musa da zamanin annabi Ibrahim ba. Ga annabi Musa saboda haka ne ma mala'ikun da suka zo zuwa ziyara suka ce inna ursilna ila qaumin ba an aiko mu yi ba mu ba tsayawa muku yi da shi ka wuce ka wuce an aiko mu ne zuwa kun mutanen annabi yasa da suka ce za ku kwandenin din za ku tsawa a wannan garin su halaka kala inna fiha buda yake a'a garin da suka ce za ku halaka ba shi akwai a saboda shi annabi islam babbar annabi Yusuf da annabi Ibrahim ƴaƴan wa da ƴaƴan maza to haka sauran annabawa za ka zo ka samu suna tare da wasu annabawa a zamanin amma manzo sallallahu alaihi wasallama amma manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance shi kadai ne a zamaninsa a walau su ina da ba'asna fi kulli qaryatin nazira a gyara mana wannan baya yi Allah subhanahu wa ta'ala yake kaf duniya gaba daya kai kadai ne kaf duniya gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'a lillahi lahu samawati ana allazi din sifa ce na addini na Allahi ɗin inni rasulullahi asalinsa inni rasulullahi lalli da hukunci samawa ta inni rasulullahi lalli da hukunci samawa ta ni manzan Allah ne Allah da mulkin sammai da bakwai da sai bakwai na mai da wannan baya da mene ne hikimar wannan a nan an ce jami'an ba za a ware kowa ba kowa da kowa domin ka gane ma'anar jami'an din a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce allazi da hukunci samawa ne ma'ana cikin da sarautar Allah ta isa wannan wajen manzanta manzan Allah kuma ta yi sauran. Duk da Allah Allah ne, a wannan kuma manzan Allah wanzo ne. Kamar shi wannan kuma, duk inda Allah Allah, duk inda mallakan Allah ne, duk inda Allah ya isa, lamarinsa yake to a wannan wajen manzan Allah da Allah Kusan za ka gane dukkan samawa cuta, mai bakwai kayan Allah ne, mallakar Allah ne, tafsir bakwai kayan Allah ne, mallakar Allah ne. Jikin da gun gun Allah ne, gun mallakar Allah ne, akwai tsarotar haka a wani wajen. To, manzan da manzan Allah kuma ya isa wani. mana manusia juga ada menang beban dan ya sama inda ba ku shi wanda hikimar ne ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sunaye da da dukkan da ta kai da ya gabar da yamma da gabar da yamma da wanda ake yi ma mutane ko wanda ake ci ko wanda ake ci shi da ko dai ku ku shahada cikin cikin da malakutu Allah ya sa manzan Allah manzan kansa ya isa wanda shi sa ya ce inni rasulullahi allazi da kuma da aka sa jami'a a tsakanin inni da sunan jari idan ya komo jami'a inda zai da su wanda a samawa mun sha bayani mutuwatin da a samawa mutuwatin ana an na sashi ana zarga asalin ta mu'annafi ana zarga kamar da mu gana الشيخ محمد الكريمة المؤلفات الشرعية يبين حدث الله تعالى يأتي والسماء من فضله يذكر والسماء وما وضعها يعني المشاعر سمي يتمنى الذي خلق سبع سماوات منها بالطول والسماء لا da wani ibari da ya ke zama sama kawai su sama kasa da wani ibari ibari sama ta ɗaya in aka yi da aka yi da ko aka duba sama da biyu ita kasa ce ma'ana idan kana sama da biyu to kasa ta ɗaya sama ta ɗaya din kasa ne a wani idan kana sama ta to sama ta zurfin kasa ne to domin a gane cewa sama ta tsayar da ta yiwu da ta da ta biyar da ta shida dukkan sahabbai ne shi yasa aka yi wannan duniya da ake ce ma bai wannan duniya ita ce take gwamnati tsakanin sahabbai da kuma kasu abin da yake sama da wannan duniya suka fara da bakin abin da yake kasa da wannan duniya suka kasa ne gaba daya dan idan ba a yi haka ba ko wace sama za ta iya zama ko kasa ko wace kowace sama banda sama da bakwai saboda idan ka je sama ta biyu to sama ta ɗaya kasa ne a wajen amma tun da an ce wa ma bai da kuma to tabbata ta yin sama ce ko da kana sama da ji wannan shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa su tambayi sun da kasar abu guda ne a dunkule an na samawa shi da ƙasa ya na tare su kan ba ka saka na ma haka mayar da tambayi suka zama su bakwai da sai suka zama su bakwai aka waye da wannan duniya da ake ce ma wa ma bai da ma sanata da ma waye mu lauka wa ma bai da ma to shi ne aka ce da hutu da ma waye mu lauka al'arku ne mufradi illa iyaka abin da yasa ba a jami'i a cikin bayan na farkuka na sammai bakwai bayanan suna zuwa amma da mutunta na sassai bakwai bayanan suna zuwa daga ƙwararri ya ci damuwa da ya yi bayani a ce akwai almar aura a kan a kwanci a ce akwai mala'iku a kwanci a ce akwai mutunta da ha a kwanci a ce akwai kyautan abubuwa a kwanci a ce da aka yaki da ya yi wani mafi amma ta ɗaya ta yi da wani shida ta bakwai a cikin ba su ne a saboda da ake kawa a yi da wani wata wata a kawo wanda jantin da al'arabi jantin tafsir ko a rahuna jantin ne nuna idan da ke tsari a wasu a wasu na aka ci a wasu ba don ma'ayoyi guda biyu shi su a ba za su taɓa gane cewa a gasar irin su masu gobe aya ta farko aya da suka karanta kana sarara ta kani maka saka na mama tambayi da kasai suna nan a cikin a banda yin tarar da ne da ke sammai bayan azar da ne sun zama bakwai wanda ke nuna ma kafar sama bakwai ta zama da wanda aya a ta gane kafa bakwai za ka ce duniya ta farko a kasa idan ka gama ita can kafa kuma a wurin duniya yadda tsakanin duniyar nan ta da wancan sama akwai wannan sama da wannan sama wanda ake shi ma wa kafin mutum wancan kafar ma ta ne tsakaninta da kasa da su akwai shi ma kafin da da ake yi da yake kare a haka har za ta yi zuwa kasa ta bakwai aya ta yi kuma inda Allah yake cewa Allah mu da zai hana asaba a samawati dan yake wa min al-ardi mithlahunna ay Allah da zai hana min al-ardi mithlahunna ai wa min al-ardi mithlahunna yana nuna maka wannan ita ma sai bakwai abin da ya sa kuma aka yi wannan duniyar ta tsakanin da wannan duniya ta tsakanin ne mukiri da hadiya za ta zo ta kasance idan ka da samu bakwai da kasai bakwai bakwai su zai ba ka goma sha uku goma sha uku sha kake ba idan aka haɗa da wannan duniya duk zai ba ka goma sha biyar shafiyar sai ya zama wuce zuciyar sai ya nuna Allah idan za ku fara ta'ala idan ne hadara ta a hadiya ake zuwa wannan shi yasa da mun buka sai ke sauka a wannan duniya amma kuma sai kalka saba samawati min ardi mithlahunna yatanazzalu al-ardu bainahunna bainahunna take wannan wannan abin da zai yi shiga maka da wannan duniyar da kuke rayuwa ciki wanda ya ce bai da wanda kuma ma bai da kuma ina manzan Allah an haife shi ne a cikin ya in ba komai da wannan duniyar ban da manzan Allah ya ma manzan Allah an haife shi a cikin to ya yi shiga wannan duniyar ta saboda haka ne ma ala duniyar da ta cancanta a yi layi a siyama a kanta ne wani in za a yi layi a siyama ba sama za a yi sama da ɗaya ko dai sun da kuwa ya canza a siyama a can awa a wanda duniyar da ta da menene da wannan zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka da yaran a shi ya shi iskan iskan kuma tabbarsa da hanyarsa tana na hannun wannan hanyar. Saboda haka Allah kuma ya ci ala ya allabi da hudu samawa Idan kaɗan wannan sura allabi da hudu samawa da arzi na da alaƙa da makata manzancin na Allah. Cikin da sarautar Allah sai dai domin zarta na Allah ta shi ne Allah ta tsara ya ce la ila illa Allah ba shi da babu ya abin bauta sai shi babu tarbiyya da tare da kowa sai shi da wannan kuma in kan lura bambanta da turun layi yadda aka kawo layi da hadisa ba kamar yadda duk ya bayani cewa la ilaha illallah ba ta tsayuwa ita kadai sai da muhammadu rasulullah tunda Allah ya yi ne rasulullahi ilaikum jami'an to akwai bukatar a ce la ilaha illallah la ilaha illallah illa iyaka a nan an ce la ilaha illallah ne saboda an fito da dalili an fito da ismi ismi jalala na Allah inni rasulullahi fi lisa haka ce la ilaha illallah ma'ana babu wani abin kyauta sai ubangijin wannan manzan wanda aka aiko shi cikin kowa ita ba ce la ilaha illallah la ilaha illallah wannan da ne na sunan Allah da aka kawo cikin rasulullahi cikin rasulullahi saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya kawo la ilaha illallah wurare ashirin da tara sannan kuma ya kawo la ilaha illa ana a wurare farko sannan kuma ya kawo la ilaha illa Allah a wurare farko sannan kuma ya kawo la ilaha illa Allah daya wannan shi isa'i na cikin Qur'ani asali la ilaha illa Allah Abdahu ne a cikin shi a kawo suwa a ce la ilaha illa Allah sannan kuma a ce a kawo an ka a sa la ilaha illa an ka sannan a ce an can a ce la ilaha illa ana la ilaha illa ana ya faɗi wannan to saboda haka ne tarifai ke cewa wannan ruhu yana zuwa ne gurgudan sanin da kowa ya yi wa gurgudan sanin da kowa ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah abu ne la ilaha illallah la ilaha illallah Allah abu ne la ilaha illa huwa Allah abu ne la ilaha illa anta Allah abu ruwa ya riga ya yi fanani baya jin ma akwai kai shi baya jin akwai kai shi abu wani Allah yana jiyari la ilaha illa anta kullum yana cewa ana ana ana yana nuna ananiyarsa da wannan ne ibara ce da tsika wanda da yawa waɗanda suka jahilci ilimin tasawufi suka ga irin wannan cikin tasawufi kan kan cewa kukaye suna samu suna mayar da kansu suna mayar da kansu Allah idan aka ce a abin da ake cewa a kayan da ba shi da jiki shi ta a misali babu ahad ne talata arba'a hamsa babu sai dai wani ne talata hamsa talata arba'a hamsa in ka ce a babu ne amma in ka ce wani akwai islam akwai talata akwai arba akwai hamsa ya ke da jiki saboda haka idan ka ce Allah ahad ne to sai ka koya komai da kowa na ahadiya idan saboda haka idan ka ce kai din akwai ka to baka tabbatar da ahadiyar Allah subhanahu wataala sai kamar yadda kanka ka zama to ba dan ne dan Allah ya zama to saboda haka dukkan gaba ɗaya ba a kowa a kowa kamar yadda Allah ta wani tsare da shi ba a hadiyya ba za ta tabbata ba sai kowa da kowa ya zama su ba mu kullu shay'in halisun illa musa kullun lahu wanda shi ne hadarori guda uku amma a cikin da shi hadarori guda uku aka mai da su ana aka ce la ilaha illa huwa aw da huwa huwa da nuni shi ya dace da wannan mahalli wannan mutum da ake yana ake ma'anar wannan kuwa shi ne yadda ka san Allah la ilaha illa huwa ba shi da abokan abokan abokin tarayya wajen wajen ubudiyya wajen bauta haka manzan Allah ba shi da abokin tarayya wajen manzanta shi yasa ba a yi wani annabi tare da shi ba ba a yi wani manzo tare da shi amma duk wani annabi da ba annabin Allah sallallahu alaihi wasallam duk manzon da ba manzon sallallahu alaihi wasallam bane baya tajalli ala ilaha illallah saboda a zamanin sa akwai wani annabi manzan Allah ne kadai a zamanin da ba yadda Allah ba shi da abokin tarayya a umuriya shi kuma a tsara da duba ba shi da abokin tarayya shi ne na saba muhimmancin kawo la ilaha illa huwa da yasa aka ce ni Allah ne shi ne rayuwa musulunci shi ne mai ɗaukar rayukan komai da kowa abin da yasa aka faɗi wannan duk wani annabi cikin annabawar Allah idan ya rasu shi ba a duk wani manzo cikin manzannin Allah in ya rasu shi ba a zamanin sa ya wuce tun kafin ya rasu ma za a naɗa wani annabi yana rasuwa zai ɗauke wani amma manzan Allah sallallahu yana baye manzan Allah ne yanzu haka shi manzan Allah shi ne yi hanyoyi kawai shi kuma ayi a duk lokacin da yake maka kwallo da ishi da hoto hanyar shekarla na taɓa wannan hoto da ishi da yake magana shi ne yi wa yusuf haka da nan zariya sallallahu alaihi wasallam har yanzu rasulullahi ne Allah da yake wa adam wa anna fiikum rasulullahi fiikum illa alin ne yana ai eh ana cewa baya nan ne saboda haka ne a cikin Qur'ani tabbacin da aka ce manzo Allah ya rasu ko manzo Allah ya mutu cikin Qur'ani ne kan sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya a fadin mata a fadin yinta ko a fadin yinta sai shi inda ta bayi saboda wata da ibarori duka suna nuna cewa ba za ka bai mutu bai saboda ya larabci ke amfani da shi shafiya irin kudin kudin ke amfani da su kana magana ne akan abin da ba su magana ba ka ga idan ka ce in ja a zaidu ka da kudin amun a larabci idan zaidu ne tsohon masallacin nan yana da dirhama yana da dirhama in ja a kace in ne to lokacin da kake magana ya zo in mata in ya rasu fa in mata au kutila in ya rasu in ya rasu in an kace kana magana abin da ba a yi ba haka a larabci aka ce bai yi ku abin da bai yi ku ka ce bai yi shi na da ya ce shi ta Allah bai ce in na ka mai ku wa in na kun mai kuna in na ka mai yi ku wa in na kun mai yi kuna shi ta al-imam shafi'i cikin kintu da amali ke cewa wa ma lam yakun fi kulli ja'a muhaqqara ma'ana cikin da kaga القرآن يا كاو ميتينا ميتينا ميتينا شدة تلك القوة كنا ترى شدة كلمين سمد أنا مكانا لحكا أكوى إن تكلمكما أكوى الأجنة فقلنا تبارك لدى يمكن القرآن إن مات أو قتل أحد المسلم وأحد المسلم إنك من حق الشارع manzo Allah amma kar da gar a ce manzo Allah ya rasu babu ba shi ne yin yi wa yi yana nan shi manzon Allah ya tsaya saboda haka mun san shi ne sarki shi da ba ilayen ina wa nan kenan za ka gane cewa dan Allah ya yi wanda yana nuna shi umumin manzannin sannan kuma Allah ya gara ma bayani da shi da yiya domin wannan Allah ɗin karka ɗauke shi ko ya tsaya a mutane sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah zai da wani da ba wa shi ba domin ya nuna ma shi wani inda sarautar Allah ya yi kuma zan yi masa Allah a kai na da ce la ilaha illa huwa domin ya nuna ma shi ma wannan tsannan da Allah ma shi da kariya shi kadai ne kan da ya da ya ce ni ne ne ne ne nuna ma shi wa manzo Allah a raye manzo Allah baya da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu inda kuma ne ne manzo Allah a wannan bayanan da kuke sunna to kun imani da Allah wanda ya yi ya ba shi da wani da darajoji irin imani shi ne gaskata shi wa rasuli da nabiyyin ummi haka nan imani da manzansa wanda annabi ne shi ko ummi ne kamar da mun bayani da shi kake a baya الذي الذي يؤمن بالله وكلماته أنا Allah yana so ya nuna mana cewa abin da yake kiran zuwa gare shi yake kiran zuwa ga wannan abin imani da shi da imani da manzo Allah shi manzo Allah ya riga sai za ka saba mutu a rai cewa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الذي في المؤمنين saboda farkon wanda ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da Allah mai rahama ma'ana farkon wanda ya san da akwai Allah kuma shi kaɗai ne manzon Allah farkon wanda ya san da manzon Allah manzon Allah ne manzon Allah ne gani farkon wanda ya san da manzon Allah manzon Allah ne manzon Allah ne wannan shi ne ko hadara a haliya saboda Allah yana ahadin da ba kowa ba komai sabbin sabbai alkalami da ake cewa shi ne ruka da abubuwan da aka kaddara masu ba al'anci da ake magana duk da komai ba kowa sabbin ne hakika saman a wanda ake ce manu da ci a kullum da ya yi wannan hakika saman zan Allah to shi ne manzan Allah ya san da eh akwai Allah shi kaɗai ne shi kaɗai ya bani komai da kowa kuma da komai da kowa da a lokacin ma ba a ma a ciki ba a ma san da za a ciki sannan kuma ya san da shi manzan Allah ne kuma ya gantanta cewa shi manzan Allah ne kamar da ya san da Allah ya yi imani Allah Allah ne ya yi imani Allah shi kaɗai ne ya yi imani Allah abin doka ne shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal in kana lirrahmani waladu fa ana awwalka Allah ya shiga da suke danganta shi ta ina cewa ina da ɗa ka gaya mu in Allah ar-rahmani yana da ɗa kowa ma ya san ni ne farko wanda ya bauta wa Allah. Ba na kasu a yi kowa a yi komai ni akwai ni ni ya bauta wa Allah. Ma'ana in sau Allah yana da ɗa ni ne zan canja yana da ɗa kai. Shin da ni lokacin ba kowa babu komai na san da Allah ni kaɗai lokacin da ke bauta wa Allah da in yana da ɗa ni ne zan canja yana da ɗa kai. Ba ku za ku zuci ذكرت عند الله في معنى تعالى أول الآية تصور لكن على الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بالله شيء من منزل شيء من يأتي إيمان ya kawo da shi da kan Ibrahim kamar yadda a can suratul baqara amana rasul shi manzo ya yi imani ba da wani al'umma dukkan halittu da suka yi imani da manzanni suna shi ba na manzan Allah shi ne farkon ne farkon adi farkon ne farkon ne hadi komai ne kuma bai ce yu'minu billahi sai ce wa kalimati allazi yu'minu billahi wa kalimati wannan kalma sun da yake magana abubuwa ne da yawa na lamurukan Allah na malaku na jabaru na duniyoyi iri-iri wanda mu ba mu san da su ba ma balle mu ce mu imani to ke sa Allah ne mu billahi da yake wa kalimati abubuwan da manzo Allah ya sani na tajalliyati na hadarai wanda ma duk hadisun da su sani ba shi ya san su ya yi imani wata da su ne a jama'a wannan manzan duk mutumin da yake son ya shirya ya rabauta idan ya yi wannan manzo kau da kafa kada wannan manzo ya daura shi kan wani abu ya yi in ma ya ji kamar sai ka yi abu ka ce ba za ka yi ba bayan gari masu yi wanda ya ce ba da shi ne da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don kowa kowa wanda ke ba su ba ma ji wahabi dan bai anan insha Allah ma ta Allah sallallahu alaihi wasallam
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta ka da bada da alkhairi na'am sabaka Allah bai tambaya na farko yana cewa mace ne tana da juna azumi yana ba ta wahala ya halatta ta bar azumi ta ciyar kuma ya yanayin ciyar yake za ta ciyar
ya halatta an ba ko ka bari da shekaru na kan da take shayarwa sannan idan ta ciyar a makiya riwaya za ta ciyar a za ta ciyar saboda al'umma wata fasala ranakun da ta ciyar din za ta rama bayan wata ramadana akwai riwaya kuma ba za ta rama ne wannan ciyarwar ita ce maimakon kawai a wannan shi ne saboda ba a ba a yin ibada da badalin da ba a haka zai yi sai da wala kuma kai ce saboda sai dai kai ce ma aka dai ko kuma aka dai to saboda haka wannan ciyarwar maimakon azumi duk da ta ciyar ne kuma haram azumi saboda haka tana da larurar ɗanta da take shayarwa saboda haka ta aji da ta ajiye da take shi ne wa'ada da zai zuci kuma ke ba makafi ne haka ce a baka su ji ku abin da za ka iya yin sa amma za ka tafi za ka sha wahala saboda haka tun da za ka tafi ka sha wahala to shi kenan sai da ya fi ba a makafi sai kuma kamar da su sha bayani an da ke maimakon arziki ko wace mana na shinkafa ko na masara ɗauko abinci wanda zai kogar da almaji a maimakon ne zai wanda shi za ta ci
Na'am, aka wata labarin tambaya na gaba yace shi zai zama da Allah a mafi
kusan jima'i malamai ne musamman malaman ta'afi rufiya irin su irin su irin su annabi sun jima'i cewa jaɗi ne kan Allah ma'anar jaɗi ce ne kan Allah illa iyaka ba za ka iya sifanta shi bari ka fasa ka ce ga yadda ne saboda ibadi da kawai wanda shi ne kauri da kashi wani kauri sabanin wannan magana ne na wayanda ba a halin abu ba yanzu wanda ba shi ita ba ya ba ku kawa a kan wata harka ta misalci ba a karɓar wurin ko malami ne zan za ta wata malami ne kuri malamin hadisi ne malamin da abu ne ko to yanzu wani shi ma kan ka yana kuma sai ta kisa ya ce kai ya ce kansa baya magana wa ne da kuya magana ne da malamin nan yana da kamar ba da ni ta bane to kamar haka ne shi shi ne an mutum ne zai shiga yin fasawa a wajen ana yi kaf'an masu hankali ko sun da ke kula da sakariya ne to kamar haka ne saboda haka masu ahalin aji sun tabbatar da cewa jami'i a ganin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wanda suka aka ce da wani haka ido ke haka ido ka ne duk yadda cewa dan Allah a mafarki ya a zahiri ne ba zai yi ka ga Allah ba sai ne ko ya ba in Allah ya farka na cikin gobe وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة التي لا حصول منها مزيادة هكذا والتي منها
na'am an zama kan abu na ƙarshe ba tambaya ba ne shawara yake nema yake yana son takin sannan dare amma ya yi ya yi ya dangara wani abu ya kamata yi wanda zai so kasa gare shi ko zai ke tashi
a babban abin da ya kamata ya shi ne niyya jari niyya jari ma'ana in kana da niyya ta mutum ya mana shafan da ke a tashin da akwai a ba yadda za a yi da ya yi da kafin sai saboda wani niyyar tana da alaƙa da tashiyarka zuciyarka alaƙa kuje ka ta tashi bidiyo saboda haka duk wani mutum da shiga yana cewa yana son ya tashi da ya yi ko akwai niyya a niyyar ba ta wani ke na abu daya abu na biyu kuma shi ne rage cin abinci da shan ruwa mutum da yake ke raya da shi in kun kawo ne ya rufe shi da sha tun da za a shi yi ma shi da tun da za a ya rufe shi da sha malam ya mu yana gaya wa yana cewa da zara an yi sallar asar da ke tutun ne ke da shi a cikin kushin kuma wannan babbar hanya ce saboda in kai nan to ku tabbar da wannan tashi ba kai na gara ba za ka yi sha ka ka ɗauke wa kanka shi da ba tun da asar to ya kasance bayan sallar magruba shi abinci kaɗan in ka ci abinci kaɗan kuma kuma ka sha ruwa ka ɗauko kuma kar ka sha ruwa cikin biyu na ɗaya in ka ci abinci kaɗan ba ka sha ruwa ba ka ruwa wanda zuwa in ka ga dama za ka kwana da yau in kuma ka ce dole ne ka sha ruwan ka sha ruwan kaɗan shi ke sannan kuma abincin kuma in za ka ci in ka ci abincin da domin yake narkewa a cikinka to wannan ma zai hana ka tashi amma in ka ci abincin da zai ɗau lokaci kafin ya narke kamar nama ka ka ci nama ɗan kaɗan kawai ka sha ruwa ka ɗauko ka sha shayi in ka ga damar motsa ka ke in kuma ka kwanta to insha Allah za ka tashi a kan duk lokacin da ka gada saboda haka sabo ne har Abdullahi bin Umar a yana zaune a kuma da aka san sabama da tare da jama'a bayan ya tashi sai manzo Allah ya ce ni in man abdu Abdullahi da wuta ne da kuma ma'ana ni'imar abdu Abdullahi yana cuta a fita yi kuma sunan da yana ta cikin dare yana kiran bai ba ba za ta ba wa Allah ya sa sai wani sun da shi ya ce ya yi taroyo ya ji abu da ya ji kuma ya zo da ya ji ta ji abu da maza ta yi fada sun da ɗan ta ta yi cewa ya yi man abu abdullahi da wuta ne da kuma zai da shi da sai abdullahi bin umar yake cewa tun daga lokacin da wanda ya fada a raina ya ce ko ya yi gani bayan sallar masarufa zuwa yake wa mutane da yake ido na kuma cin fara da wani na cikin laya saboda haka Allah ya ce ga wanda zai yi hajjar da shi na da sallaka har yace a za a yi ba ta rabu ka maqamu mahmuda ma'ana al-maqamu mahmud wannan maqamin na a sanadiyar tahajjudi da siyamu laili da manzo Allah yake Allah subhanahu ta'ala ya ba shi wannan makani saboda haka kai ma haka ne inda za ka na tashi kana tahajjudi ka hada kan da barci cikin dare ke za ka yi karatu Qur'ani da istighfari salati annabi hayyala Allah sai ke inna baka da harkokin ka ta duniya da harkokin kusanci da Allah ko da manzo Allah ka jafa da kuma nan da ne an yi da wani gari eh kada da abubuwa da masu ce saboda haka wannan abu da aka ce raya babban abin da ake bukata a niyyar kujabila wanda su ba yake ce na aji al'adu in kana da al'adu a niyyar kujabila su insha Allah subhanahu wa ta'ala ko kai birki kaɗan kaga dama ka raya da ran magana
Thank you.